ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin da muke yi a cikin littafin adda'u waddawa نعم
wadda ibn al-qayyim ya wallafa har yanzu muna cikin fasali da malam ya mishi take da dararu dhunubi fil qalbi ka darari sumumi fil abdan نعم
cutar wanda sabon Allah ke ma zuciyar ɗan adam kamar irin cutarwar da guba take ma gangan jiki ne ma'ana yadda mutum zai sha guba ya ɗaiɗaita ya samu lalacewar jikinsa haka sabon Allah in sai ta asiri a zuciyar mutum take gurɓata shi الله أكبر kuma kamar yadda kullum muke maimaitawa cewa zuciya ita ce jagoran ɗan adam نعم annabi ya hukunta ta da cewa idan ta gurbata to dukkan jiki ya gurbata idan ta kyautata dukkan jiki ya kyautatu muna karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayani akan yadda saƙon Allah ke shiga cikin al'umma kuma ya fatattaka wannan al'ummar kuma babu wata mafita babu wata mafita ga musulmai na irin halin da suke ciki wallahi ba ce su koma zuwa ga Allah الله أكبر idan da akwai wata hanya da Allah ya nuna mana نعم
inda akwai wata hanya da Allah ke ba da gudumawa ta wannan hanyar to da ya nuna mana wannan hanya amma tun da ya nuna mana komawa zuwa gare shi shine mafita to Allah yana nan a madakata asarar bukun an yarhamakum wa in utum udna Allah ya ce ina shirye in ji kanku idan kun koma Allah ya ce sai mu koma sunnar Allah ne gwargwadon yadda kuke mu'amalantarsa haka Allah zai mu'amalance ku aljaza'u min jinsil amal sai ya ce fadkuruni azkurku ku ambace ni sai ce na ambace ku in ba ku ambace shi ba zai ambace ku ne ba zai ambace ku ba وذكر الإمام أحمد في مسنده الإمام أحمد يا أنبتا أشكي مسند دنسا من حديث قيس بن أبي هازم حديث قيس ابن أبي هازم قال يتي قال أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق يتي الله أكبر إيه أبو بكر في مسلم الله أكبر إيه. سيدنا أبو بكر يتي أيها الناس ya ku mutane innakum tatluna hadhihi al-aya yace kuna karanta wannan ayar wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha sannan kuna ajiye ta ba a gurbin ta ba kuna fassara ta kuna ba ta ma'anar da ba ma'anar ta ba wata aya ce yace fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku kare kanku ma'ana ku yi ta kanku kowa ya yi ta kansa la ya durrukum man dalla idan hatadaitum ba zai cutar da ku ba wanda ya bata idan ku kun shirya kun bi Allah ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah alaikum anfusakum Allah ya ce ku yi fama da kanku ku tsare kanku in duk duniya sun lalace kowa ya yi ta kansa la ya durrukum man dalla duk wanda ya ratse ya bata ba zai cutar da ku ba idan ta daitun matukar kun shirya to da yawa sai suka fahimci ayar kamar tana magana ne akan kowa ya kama gabansa babu ruwanka da dan uwanka ko da ka gan shi a cikin wani hali na bata ko na ratsewa akan hanya kai dai idan ka tsaya akan tafarkin Allah ka rike biyayya ma Allah to za ka tsira sayyidina abubakar ya ce wannan ayar kuna karanta ta kuna fassara ta ba daidai ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sayyidina abubakar yace ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima mutane idan sun ga azzalimi yana zalunci yana cutar mutane yana abin da ba daidai ba falam ya kuzu ala yadayhi sannan ba su je sun rike hannunsa ga barin zalunci ba ma'ana ba su taka mishi birki daga zaluncin da yake ba wa fi lafzin a wani lafazi idara awul munkara idan sun ga mummunan abu abin da ya saba ma shari'a ana aikata shi falam yugayyiruhu amma ba su je sun gyara shi sun mai da shi daidai ba ba su hana munkarin ba yushiku an ya ummahumullahu bi ikabin min indihi to yayi dab Allah ya game su baki daya da wata ukuba da wata azaba daga wajen shi sayyidina abubakar yake ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kenan ma'anar ayan ba kai ka je ka ci gaba da abin da ya sha ma gabanka kana kallo ana barna ana yin ba daidai ba kuma ka ja bakin ka kai shiru yace kuna fassara ayan a ba daidai ba na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane suka ga azzalimi yana zalunci ba su rike hannunsa ba ma'ana ba su dakatar da zaluncin ba a wani lafazi idan mutane suka ga ana mummunan aiki ana sabon Allah kuma ba su je sun gyara abin ba to ya yi jab Allah ya game su baki daya da azabarsa ba shi ne ma'anan wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa ku kiyayi tsokano fitinar da ba za ta tsaya akan waɗanda suka jawo ta ba ma'ana sakon da sayyidina abubakar ya isar shine a yi umarni da alkhairi a hana mummunan aiki wajibi ne kar don kai kaga kana tafiya akan tafarki ka ɗauka kuma duk wanda ya sabi Allah ko duk abin da ake na fasadi bai shafe ka ba a'a ka yi iya kokarin ka gani ka ba da gudumawa da ɗauki wajen gusar da wannan abin canza shi da kuma kawo abin da yake daidai gwargwadon abin da za ka iya jama'a mun fahimta ba ma'anar ayar ka kama gabanka ka bar kuma mutane su yi ta fasadi sai na abubakar ya ce duk wanda ya fahimce ta a haka to bai fahimci ayan a daidai ba wa zakara al-auza'i an yahya ibn abi kathir an abi salama an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza khufiyatil khafi'a annabi ya ce idan aka ɓoye laifi aka yi shi a ɓoye ba a san an yi shi ba lam taburra illa sahibaha laifin ba za ta cutar da kowa ba sai shi da ya aikata sabon Allah idan aka ɓoye laifi aka je aka yi shi a ɓoye babu wanda ya sani to laifin ba zai cutar da kowa ba sai wadda ya aikata laifin wa iza zahara amma in laifin ya bayyana aka aikata shi a fili yanzu ga shi kwalolo ake yin abin falam tughayyar sannan kuma ba a gyara abin ba ba a canza abin ba ba a yi kokarin magance abin ba barratil amma annabi ya ce to za ta cutar da al'ummar ne baki kowa sanadiyar wannan laifin sai ya ɗanɗana kudansa hadisi ne da bai inganta ba amma ma'anarsa a ya zo cikin hadisai da yawa da muka karanta a baya idan laifi mai laifi ya aikata laifi shi shi kaɗansa a ɓoye to laifin ba zai cutar da kowa ba sai shi amma idan har aka fito da abin ƙololo to ƙoƙari ake yi jama'a su tashi su yi ca wajen dakatar da wannan sabon Allah idan ba su dakatar da shi ba to kowa kuma zai ji a jikin idan Allah ya kame ruwa za a yi a gonar limamin gari ne? ba wani wadda za a ware gonarsa don shi malami ne a yi mishi ruwa don shi mai bautan Allah ne a mishi ruwa ko kuma a yi mishi wani abu nashi na daban in aka kame ruwan kowa tare za a dandana kuɗa haka ne ko ba wa zakar imam ahmad an umar ibn khattab al-imam ahmad ya fidda hadisi hadisin umar bin khattab yace tushikul qura an tukrab wa hiya amira alƙaryu sun kusa a ruguje su su zan matattu ba rayayyu ba waɗanda ba su da amfani wahiya amiratun amma kuma suna raye gine-ginen suna tsaye komai yana tsaye amma dai garin ya zan mataccen gari jama'a mun fahimta? sai na umar ya ce an kusa alƙaryu birane a kashe su a lalata su su zan matattun gari kai ka ce gari ne da ba mutane a ciki an yi ƙaura ɗungurungun an bar garin amma wahiya amira amma kuma alkarim suna nan a rayensu da mutane a cikinsu da kasuwanninsu ana hada-hada a cikinsu ƙila sai aka ce wa kaifa tukurab wahiya amira yaya za a rubuce su ma'ana yaya za su zan matattun alkayu bayan kuma ga wuta ga famfo ga lantarki a cikinsu kale ce iza ala fujaruha a bararaha daga lokacin da fajiran alkaryar suka zama masu gidan mutanen kirkin alkarya kasan a ka'ida na gari liman babban limamin gari shi ne mai magana na ƙarshe sai a zo a ce muku liman ya hana to ya hannu to sai ka samu limani limani yaron gidan ciyaman ba ciyaman ne zai tashi ya zo gidan liman ba shi zai buga wa liman waya ya ce mishi yana neman shi to shine iza ala fujjaruha a bararaha lokacin da fajiran alkarya suka zama su ne a saman masu da'a ma Allah makaranta alkur'ani su ne a ƙasa malamin hadisi su ne a ƙasa malamin fikihu su ne a ƙasa arrammomi su ne a ƙasa marubuta alkur'ani su ne a ƙasa mashaya giya maneman mata su ne a sama sai umar ya ce to alkarya ta tafi alkarya ta tafi wasadal kabilata munafiquha suka kuma jagoranci kabila munafukan kabilan su ne kuma shugabannin kabilan su ne masu cewa a yi ayin kabilan kafin yana daga cikin tsari wadda duniya ta yadda da shi sama da shekara dubbai a baya mahangar alƙiblar alkarya dottawan alkaryar ke hangowa idan majalisar dokoki ta yi zama akan wani motion da take so a yi doka a bauchi ko a yi wani abu a ƙasa bayan sun zauna sun karkare to kuma sai a dubi dattawan jihar su ma sai kuma majalisar ta zauna da su ta ce to ga abinda muka tattauna muka yanke wannan limamin shekaransa 80 wannan baban shekaransa 75 wannan shekaransa 50 yana ladanci irin waɗannan bayin Allah ɗin sai kuma a zauna da su a ce to mun yi doka a jiha ko mun yi doka a ƙasa muna buƙatar a zartar da ita bari mu karanta muku dokar ku ji ko akwai gyaran da za ku yi da su iya gyara ko ba za su iya ba da su iya to yanzu duk abin da za a yi a jiha ko a ƙasa babu ruwan wani mutumin kirki a shi asali ma suna kallon ka ba kauye ne mutum ya iya ƙur'ani kuma ya zamba kauye mutum ya iya ƙur'ani kuma ya zamba kauye idan mutum ya iya ƙur'ani kuma ya fahimci alƙur'ani ko mala'ika da bi shi wayo ba wallahi tallahi ko mala'ika da bi shi wayo don abin da ya sani maganganun Allah ne iyakar mala'ikan shi ma abin da ya taka kenan babu wani abin da ya sani sama da abin da Allah ke gaya shi malam idan mutum ya fahimci alkur'ani da kyau ya fahimci sunna da kyau ko mala'ika da fi shi wayewa ba wallahi Allah ya samu dace wa zakara al-auza'i an hasan bin aqiya an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sayazharu shiraru ummati ala kiyariha annabi ya ce da sannu a shararrun al'ummata za su yi mamaya akan bayin Allah al'ummata sayazharu shiraru ummati ala khiyariha annabi yace da sannu a shararrun al'ummata da su yi mamaya akan zababbun al'umma akan mutanen kirkin al'umma akan mutanen da su ne da su ce Allah ka kawo zaman lafiya ya kawo zaman lafiya su ne da su ce Allah ka ba mu ruwa ya bada ruwa su ne da su roki Allah ya amsa Allah ya ce to da sannu a shararrunsu da su zama sun mamayi waɗannan zaɓaɓɓun al'umma hatta ya sakfiyar mu'minu fihim har ya zan mu'mini yana ɓacewa a cikin ashararrun yana ɓuya a cikin ashararrun kama ya sakfil munafiku fina al-yawma kamar yadda munafiki yake ɓuya yau a cikin mu inji annabi annabi na rayu abubakar na raye umar na raye usman na raye to munafukai duka a ƙasa ƙasa suke in za a yi munafincin sai an fake ku ya ce to za a zo nan gaba a wayi gari shi kuma mai imanin shi ne zai ɓace a cikin munafukan in za a yi gyaran sai ka yi dabara saba ma Allah ne ba sai an yi dabara ana ɓuya-ɓuya faɗan gaskiya ana tsoro-tsoro saboda yadda makiya gaskiyar suka yi yawa yau ka je ka duba ma'aikatu ka duba kasuwanni ka duba wurin hada-hadan mutane idan mutum ɗaya mai gaskiya ne abun za ka ga gaskiyar yana kaffa-kaffa wajen faɗanta yana kaffa-kaffa ga abin ƙololo gyara ne amma sai ya yi dabara annabi ya ce to nan gaba za a zo a wayi gari mumini shine zai dinga daga kafa a tsakanin mutane yana buya ba a gane shi ma in zai yi abun yana kokkoyewa kar a gane kamar yadda yau munafukai suke buya a cikin mu kar mu gane su annabi ya ce to za a wayi gari wata rana mumini kuma shine yake buya kar a gane وذكر ابن ابي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه حديث عبد الله بن عباس ya daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kale yace ya'ti zamanu wani zamani zai zo yazubu fihi qalbul mu'mini zuciyar mu'mini za ta zagwanye za ta narke za ta lalace kama ya zubul milhu fil ma'i kamar yadda gishiri ke narkewa a ruwa mumini ne yana son Allah yana son manzon Allah ya damu da alkur'aninsa amma haka imanin zai dinga zagonyewa ya dinga zagonyewa kamar yadda in an sa gishiri a ruwa yake narkewa ƙila mimma za ka ya rasulallah sahabbai suka ce me zai sa haka manzon Allah kala ta ce mimma yara minal munkari la yastafi tadyiruhu saboda yadda yake ganin sakon Allah kuma ba zai iya gyarawa ba dole ya ganta da skat dole ya ga kirjinta a bude dole ya gani dole ya gani kuma bai isa ya hana ba to wannan ganin kuma haka yake dan tantan imanin tantan imanin tantan imanin wata ran sai ka gan shi a ofis gashi nan ya yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne ga teburinsa a gabansa ga matar aure akan teburin a zaune yana yiwa ko bai yiwa Allahu akbar gashi a gaban teburinsa a zaune a ofis din ga matar aure ta zo ta zauna a bakin tebur din suna ta wani idan ka same shi a ofis suna hira da matan aure Allah za ka ɗauka matarsa shi kai wani abin da yake yi da matar wani a ofis din ko da wata mata a ofis din Allah ko da matarsa ne a wannan wajen bai kamata su yi haka ba. ko matarsa ce a wajen bai kamata su yi haka ba wata ba ta da miji wata kuma matar aure ce Eh, idan ana karantawan ana cewa ba kyau mai son gyara sai ya gyara in ana faɗan ana cewa ba kyau mai son gyara sai ya gyara amma dai tun da ba matar ka bace ai akwai hisabi tun da ba matar ka bace ai akwai hisabi akwai hisabi tun da ba matar ka bace akwai hisabi وذكر الإمام أحمد من حديث من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد يا أنبتا دقى حديث جرير دقى النبي صلى الله عليه وسلم يشي ما من قوم يؤمر فيهم بالمعاصي babu waɗansu mutane da za a dinga aikata saɓon Allah a cikinsu hum a azu wa aksar mimman ya kuma su ne mafiya buwaya ma'ana su ne mafiya ƙarfi su ne mafiya yawa daga waɗanda suke aikata laifin lam yukayyiru kuma su gagara hana wannan sabon Allah illa ammakumullahu bi ikabin face Allah ya game su da- da horo baki ɗayan su babu waɗansu mutane da za a ce su ne a azu mafiya izza idan kuɗi ne sun fi masu sabon Allah idan matsayi ne sun fi masu sabon Allah idan yawa ne sun fi masu sabon Allah amma su gagara hana sabon Allah to face idan Allah ya zo yakan game su ne da ukuba baki ɗayansu wa fi sahihi al-bukhari ya zo a cikin sahihu al-bukhari an usama ibn zaid daga usama ibn zaid قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ناشيوا يجاء بالرجل يوم القيامة ذا أزود مسلم أرانا القيامة فيلقى في النار في أجيبا شيء أشتموتا فتندلق أكتابه في النار كاين cikin shi sai ya fashe sai ya watse a cikin wuta hadisin bukhari annabi ya ce ranar alkiyama za a kamo wani mutum idan an zo sai a jefa shi a wuta yana fadawa sai kayan cikin shi sai ya fashe a cikin wutan sai ya taru a inda ya fashe din fa ya duru kama ya duru alhimaru bi rahab sai ya dinga kewayawa kamar yadda jaki ke jan injin mazarfainarsa yadda zai ta kewaye dutsen yana nika abin da aka sami shi to haka wannan mutumin zai dinga kewaye kayan cikinsa ba zai iya jan kayan cikin ya tafi da shi kayan cikin ya zama tamkar turke a inda kayan cikin ya fashe saboda haka sai ya dinga kewaye kayan cikin ya dinga kewaye kayan cikin kamar yadda jaki ke kewaye dutsen nikansa fa yastamiu alaihi ahlun nas yan wuta sai su haɗu a kansa fa yaquluna sai su ce ai fulan sai su ce wani ma sha'anuka me zai baka a cikin wannan halin kaga dai gashi yan wuta ne ko kuma a cikin wuta ne amma su ma sun zo suna kallon matsiyacin da ya fi su tsiya haka ne kiyamar ne gashi a filin kiyamar ne amma wani matsiyacin wallahi ka kalle shi ma sha'anuka dan su wani yayi dai me ya jawo haka alam takun da ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ashe baka kasance kana umurtan mu da alkhairi kana kuma hana mu mummunan aiki ba kana bara yace eh inni kuntu amurukum bil ma'ruf na kasance ina umurtan ku da alkhairi wala atihi amma ni ba na yin abinda nake umurtan ku wa anhaakum 'anil munkar ina hana ku mummunan aiki wala atihi kuma ni ba ba haka ne ko an wa atihi sannan kuma ina zakke ma abin da nake hana ku eh ibn al-qayyim yake cewa ba wannan fa mana yayi umurni da alkhairi gashi annabi ne yace yayi umurni da alkhairi kuma ya hana mummunan aiki annabi ne yace fa ya hana mummunan aiki me ya ja mishi wannan musibar shi ba yayi ibn al-qayyim yace to ina kuma wanda shi abun wa'azin ma boye gaskiya yake shi ba wannan ya gaya wa mutane gaskiya bai yi kwaskwari ma ba aya ba bai yi kwaskwari ma ba hadisi ba gaskiyar ya gaya musu gaskiyar shi bai yi ba ne to ina wadda kuma in ya zo zai ma rufe gaskiyar ya faɗi son zuciyarsa ko son zuciyar mai gidansa shi ya ma yi wa'azinsa daidai illarsa kawai shi ne bai yi aiki da karatun ba Allah ya ji kan malam alfani ya ce a kastu alanata kai kaɗai ka iya mana Eh, Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce a kastu alanata ya ce na ɗauki alkawari ma Allah a kaina na ɗauki amanar Allah ma kaina Allah ukhalifa bi fi'ili qawli yace aiki na ba zai taba saba ma wa'azina ba yace wannan ni da Allah na ma Allah wannan alkawarin in na saba ya tare ni ranar alkiyama yace aiki na ba zai taba saba ma abin da na faɗa ba yace wannan na dau alkawari maka yana wasafattu zalika min nabiyillahi shu'aib alaihi salatu wasalam albani yace ni ma na kwaikwayo wannan salon ne daga annabi shu'aib alaihi salatu wasalam da yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu yace ba nufi na in dinga saba muku kan abin da nake umurtan ku ba ba abin da nake nufi in dinga saba muku kan abin da nake hana ku ba in ce muku abu ba kyau abun wa'azi ni na je nayi in ce muku da kyau ni na ki annabi shu'aibu yace ba manufa ta bace albani yace to ni ma na dauko wannan salon annabi shu'aibu yace ni ma na yi photostat na wannan yace na dauki amana ma Allah ba zan aikata abin da ya saba abin da nake faɗa ba eh rijal eh waɗanda suke addinin su tsakani da Allah da gaske amma yanzu ka san wa'azin ma sai an yi editing haka ne ka ciccire abin da bai maka ba abin da ka ji shine ya ma sai ka ɗauka abin da bai maka ba ƙur'ani ya haƙuri abin da bai maka ba hadisi ya haƙuri shi ba za ka bi shi وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار الإمام أحمد يا أنبتا daga Malik ibn Dinar kare yace kana habarun min ahbari bani Isra'il akwai wani malami daga cikin malaman bani Isra'il da yaksha manzilahu rijal wan nisa maza da mata suna cika gidansa domin karatu ya raba lokacin inin gida biyu akwai lokacin da mata za a zo a karantar da su addini akwai lokacin da maza za su zo a karantar da su addini fa ya'izuhum ya musu wa'azi wa yuzakkiruhum bi ayyamillah ya tunasar da su kwanakin Allah ya tunasar da su kwanakin Allah ya tunasar da su sunnar Allah fara'a ba'da banihi yawman yakmilu nisa wata rana sai ya ga ɗaya daga cikin ƴaƴansa yana taɓa wata mata fakara sai ya ce mahalan ya bunai mahalan ya bunai sai ce mishi kai kai kul kul kul kul dana kul mahalan ya ce mishi kul kar ka sake ganin haka ba saka fa min sariri to Allah sai ya fushi Allah sai ya fushi yana kwance akan yar karagarsa dan gadonsa da yake kwanciya ya huta فسقط من سريره فيسبتي فادو daga kan gadon fankafa nukha'uhu jijiyar da ta biyo gadon bayansa zuwa kwakwalwarsa annuha sai ta tsinke shikenan an samu matsala na spinal cord ba an zaune da shi ba wa askatat imra'atuhu matarsa tana da ciki bayan wannan faduwan sai ta yi bari wa kutila banuhu haka yan ta'adda suka samu ƴaƴansa duka suka karkashe fa auha Allahu ila nabiyhi Allah sai yayi wahayi ma annabin su an akbir fulanan alhabar cewa ka gaya ma wannan malamin anni cewa ni Allah la ukhrij min sulb min sulbika min sulbika siddiqan abadan ba zan sake fidda mutumin kirki ta tsafanka ba ma kana gaza bukali illa an gulta malam ya bune amin irin wannan babban laifin amma iya abin da za ka ce kulkul kulkul ya taba matar wani ka ce kul ɗanka Allah ya ce to mun raba gari da kai ɗan arziki ba zai sake fita ta tsafanka ba ya faɗi ya samu matsala matarsa ta yi bari an farma 'ya'yansa an kashe ba an yanke tsaronsa ba kuma Allah ya ce a gaya mishi wani mutumin kirki ba zai sake fita daga tsaronsa ma kana gaza bukali illa an kulta mahalin ya bunai mahalin ya bunai ai abin da ka'ida ta ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bil lisanihi to danka ai biyadihi zai yi aiki biyadihi ai zai aiki tun da danka sai za ka ji mai alari ki sa kai fushi don Allah kai fushi komi in aka saba ma Allah kar ka bari sai an taba babanka tukunna kai fushi in an taba Allah an taba annabinka an taba qur'aninka an taba addininka to ka ji baka ji daɗin haka ba wayannan yan mata da suke yawo da skafin qur'aninka suke tabawa annabinka suke tabawa ba wani abin burgewa ga mutumin da zai sabi Allah ba wani abin burgewa ga mutumin da zai sabi annabinka وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى عبد الله بن مسعود يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إياكم ومحكرات الذنوب كشيد النبي يأتي كتياي kananan laifuffukan da ake rena su laifuffukan da kuke ganin ba su taka kara sun karya ba annabi ya ce ku kiyaye su فإنهن يجتمعن على الرجل annabi ya ce waɗannan ƙananan laifukan su ne suke taron dangi wa mutum hatta yi huliknahu har su halakar da shi kana ganin wannan ƙarami ne kana ganin wannan ƙarami ne kana ganin wannan ƙarami ne to waɗannan ƙananan laifukan annabi ya ce za su ma taron dangi وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يا بوغا مثالي game da kananan laifuffuka yace ka masali qaumin kamar mutane ne nazalu ardan arda falatin suka sauka a dokan jeji mutane ne za su yi tafiya mukaddara mutum arba'in ne ko mutum talatin ne ko mutum hamsin ne sai suka yi zango a cikin dokar daji fa hadara sami'ul qawm to wanda shi yake musu girki yake kula da abincinsu sai ya zo zai girka musu abincin da za su ci ba ja'ala rajulu yantsariku fa yaji'u bil ud sai yace musu to kowane mutum ɗaya daga cikin ku yaje ya zo da ice ɗaya mun gane ko ba sai ka zo da dani ba je ka zo da ice guda ɗaya fa ja'ala rajulu yantsalik sai wannan ya tafi sai ya je ya zo da fa ya ji bil ut ya zo da ice daya war rajul wani ma ya tafi ya ji bil ut ya zo da itace daya hatta jama'u sawadan dan an jima sai gashi an yi dan mukan itace zai yi ko ba zai yi ba to misalin da annabi ya bayar kenan malaikuka bai ce kowa ya je ya yi dami ba sai ya ce kowa ya je ya zo da ice guda daya wannan sai ya tafi sai je zo da ice daya kaga itacensa guda daya inda shi za a hura zai dafa abincin ne to wancan ma sai ya zo da daya wancan ma sai ya zo da daya hatta jama'u sawadan can an jima sai gashi sun tara dammunan itace wa ajjaju naran suka hura wuta babba wa ambaju ma kada biya can sai gashi sun nunar da duk abin da suka saka a wuta annabi ya ce to misalin laifi kenan kana ganin wa kayi wancan kayi wancan kayi wancan kayi wancan wannan jifa jifa da kake renawa din annabi sai da su ma taron dangi sai kaga an zo ana auna su suna nauyaya gefen su wa fi sahihi al-bukhari ya zo a cikin sahihi al-bukhari an anas ibn malik daga anas dan malik qala anas yace innakum lata'amaluna a'malan yace lalle kuna aikata waɗansu ayyuka hiya adabbu fi a ayyunikum min ash-sha'ri kankantan su a gungu annabi yace ba su kai gashi ba kuna ganin girman abu bai taka kara ya karya ba kuna aikata waɗansu ayyuka ko kuna ganin ayyukan girmansa bai wuce gashin kari ba wa in kunna لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات amma mu kuma muna kirga waɗannan laifuffukan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin laifuffuka masu halakarwa ya ce mu waɗannan abubuwan da kuke yi mu muna kirga su ne daga cikin ababen da mutum na yi to ya halaka ya ce amma ku kuna musu kallon ba su taka kara sun karya ba وفي الصحيحين يازو أشكين بخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uzbibat imra'atun fi hirratin an azabtar da wata mace game da kyanwa sajanata hatta matat da ta kule ta a gida har kyanwan ta mutu fadakalatin na annabi ce ta shiga wuta sanadiyar shiganta wuta shine ki- ta yi sanadiyar mutuwan kyanwa la hawla wala quwwata illa billah ta yi sanadiyar mutuwar kyanwa kyanwa eh kasu yanzu akwai likitoci da nurses nurses wadda har alfahari ake yi da su wai saboda su sun kware wajen iya zubar da ciki ya za a ce shi ciki ko ya kai wata bakwai yana iya zubarwa ya ciki ko ya kai wata bakwai zai iya zubarwa to kuma wannan don Allah a ɗabi'a ta mutum kai yanzu ka zub da ciki an baka kuɗi to me mirinda ne zaka za ka iya sha ne ka ji daɗi ko me wannan kuɗin kuɗin zubar da ciki ne kuɗin kashe ɗan mutum ne in ba babu ruwan wani misalin da na kawo cikin da ka zubar din kaga dai duk lalacewa ya fi ya fi dai kuliya kima ina haka ne shi cikin da ka zubar din duk lalacewa ya fi ya fi dai kuliya kima a gun Allah to kuliya ita ta kashe ta tafi wuta kuliya kuliya shi ciki malamai suka ce akan iya zubar da shi bisa dalili guda ɗaya shine likitoci su yi bincike bincike na aminci malam usaini ya ce kuma amintattu an san ba zai fito ya faɗi wani abu ba ya san allah ya san in ya yi fatawa aka zub da cikin ya zai tuna kwanciyar kabari to shine likita amintacce wadda yana tuna lahira ya san sanadiyar wannan hannu da ya saka a zub da cikin za a je da takaddan gaban Allah a karanta nan a tambaye shi ya san haka to idan suka tabbatar da cewa sanadiyar cikin uwar za ta iya mutuwa ko ba za ta iya aihuwa ba ko akwai barazanan za ta iya rasa ranta to za a iya zubar da ciki malam albani ya ce wallahi ba za a zubar ba dan ranta bai fi ranta ba ta ce kawai a zuba musu ido Eh. suka ce idan aka fahimci sanadiyar wannan cikin domin akwai wata duk aihuwa sai da matsala wata sai an mata siyasa to sai ta zo kwatsam sai ta samu ciki kuma dole sai an yi aiki wataƙil kuma an mata aikin nan sau uku ko sau hudu sai aka fahimci wannan cikin zai iya zama barazanar rayuwarta suka ce to a bisa wannan dalilin za a iya cire cikin malam albani ya ce an dai ba da fatawa amma ba dalili ya ce ɗan da yake cikin kan abun Allah ranta bai fi ransa ba saboda ka ba dama a kashe shi don ran don ita ta rayu to a ma idan za a zubar ina dai an ji dalili to yanzu a kan aikin hajji ma da ake tafiya ana zubar da ciki haka ne ko ba ta ba? mun san tunda saudiya ba za ta yadda a shiga mata da ciki ba to yanzu idan an biya wa mace kujeran aikin hajji tunda ba a zuwa da ciki wallahi zubarwa da yawan su suke yi. zubarwa suke yi. wannan yaron kin san waye wallahi malam sun zuzzubar da ciki da yawa akan za su tafi aikin hajji Allah ya samu dace ai dai za a haɗu a ranar aljamu in dai duniyar nan hatta maka daɗin da sana'ar ka ya koma zub da shi har duniyar nan ta maka daɗin da sana'ar ka zubar da shi ta ai za ka yi sakamakon sa annabi ya ce fadaka da na sai ta shiga wuta la hiya at'amatha wa la sakata annabi yace bata ciyar da kyanwan ba bata shayar da kyanwan ba wala hiya tarakatha ta'kul min kashashil ardi kuma bata bar kyanwan ta je ta nemi abin da za ta tsinta daga cikin abubuwan da za ta ci a bayan kasa ba dan bera da za ta bi kadan garin da za ta bi dan kwayar- kwarin da za ta tsinta a kasa ta ci bata bar ta ci ta ba kuma ta mutu a cikin a cikin gidan wannan ba karatun na an kashe kuliya ne an kashe kuliya ne a kashe kuliya Eh, ina da wata risala da wani daga cikin malamin musulunci ya rubuta ana ce mata zarfin dawa wadda satin da ya wuce muke magana akan da mu samu lokaci mu yi darasin littafin akalla ko da na kwana uku zarfin dawa hukunce hukunce na hakkokin dabbobi a musulunci da yawan mutane za su tafi wuta a sanadiyyar dabbobinsu ko dabbobin makwabcinsu ka san wani a gonarsa ne yana shiga zai ga akuya yana ɗaukan fatanya kan sai ya karya ta to ka karya jaraba ma kanka ka karya fitina ka ta da zaune tsaye ma kanka wallahi ka ta da zaune tsaye ma kanka ana yin haka ko ba yi fartanyar da zai ɗauka idan ya buci akuyar nan kal wala sai karya ta na rantse da Allah ka ta da zaune tsaye ma kanka ita ba ruwanta wayansu idan akuya suka shiga musu gida mata riƙe akuyar suke ko a dake ta a kwara mata ruwa wani har barkono suke sa mata a kunninta na rantse da Allah a sanadiyar haka za ki iya barin lahiran ki gaba ɗaya rikici ne tsakaninka da mai dabbobi in ma a tsare dabbobi ko a kama dabbobi kai a biya ka hakkinka in ma ka bari in an je kiyama a biya ka amma dabba ba ruwanta a satin da ya wuce muka karanta hadisin suka yi karo ma aka rama dabba da dabba to haka ne malam wani fatakan kai bai je sa musu guba a gonar su ci duk su mutu to waɗansu jahilci wani bai sani ba ne. wani in ya ji karatun ba zai karya ta ba kasan daga cikin al'adar mu dabbobin ban wasa su kawai a cikin ma abinda suke da haƙƙi a kanmu ba kawai ana ɗaukar su wata kaddara ce kawai ta biyan bukata amma ita mai haƙƙin ta ba ba ta da haƙƙi ita mai haƙƙin ta ba ta da haƙƙi Eh, addinin musulunci kenan addinin musulunci ba abin da ya bar mishi haƙƙin eh ba abin da wai a musulunci wai shi ba yi da haƙƙi ba wani Allah ya samu dace wa fil hilya li abi nu'aym an kuzaifa annahu qila lahu an wa kuzaifa fi yawmin wahidin tarakat banu isra'ila dinahum wai addini ɗaya ne banu isra'ila suka bar addini rana ɗaya kawai suka ji ba za su bi Allah ba suka yi watsi da addini kala la ku zai ya ce a'a walakin na kun kanu idan umiru bi shay'in taraku sun kasance idan an umurce su da wani abu sai su ki yin abun su bar shi wa idan nuhu an shay'in idan an hane su akan wani abu rakibu sai su je su aikata shi hatta in salaku min dinihim har suka tuku daga addininsu yau an bar wannan gobe an bar wannan jibi an bar wannan wata ran sai a zo a wayi gari an bar komi da komi kama yansaliku rajulu min qamisihi kamar yadda mutum ke tukuwa daga rigarsa to haka gaggab karshe sai da suka tuku gabarin addinin Allah wa min hahuna qala ba'd salaf a daidai wannan gaban waɗansu daga cikin magabata suka ce alma'asi bari bil kufur sabon Allah shine jakadan kafirci idan kaga ka fara tsayuwa akan sabon Allah to kafirci yayi ya turo maka ambassador za mu zo mu karanta gaba za ka ji yadda shi ɗan ke jefa maka siffa siffa na kasawa daga nan sai ce to ga abu kaza sai ka ga ai wannan ba komai bane sai ka matsa sai ka matsa sai ka matsa sai ka matsa wata ran sai ka ganka a yanayi ko halin da in kai da za a gaya wa mutane kai kai ba za su yarda ba amma kai ka san kai ne kama annal qiblata baridul jima kamar yadda sumbata dan sako ne na saduwa haka ne ko ana maganar zina ba sha Allah wala ta karabu zina ba to duk dan wannan kewaye kewaye kamar sai sallan isha'i ka tafin nan duk aike ne sannu sannu za ka shiga goron shi fa shi dan malam ba a taba sake mishi kowa ba shi shi ba a taba a bashi da wani ba a ce su buga shi ba a taba yi ba ko annabi ne kai sai an sa maka isma ko manzo ne kai sai an sa maka isma ka zan ma'asumi amma shi ba a taba sake wani wai a ce wannan gashi mai imani ne a su buga ba shi ba a taba sake mishi kowa ba ba a taba sake mishi kowa ba Allah ya ce a suratul hajji wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taba aika wani annabi ko manzo kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa idza tamanna ai illa idza qara'a a ce duk lokacin da annabin nan ko manzon nan zai karanta ma al'ummar sa wahayin da aka yi alka shaytan fi umniyati sai shaytan ya jefa musu wani mummunan tunani a cikin abin da annabin ya gaya musu kun gane jama'a wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin Allah yace kafin ka ba mu taba aikin wani annabi ko manzo ba wani manzo ko annabi ba illa idza tamanna fa sai duk lokacin da annabin zai karanta wa mutane wahayi su yi kaza su bar kaza alka shaytanu fi umniyati sai shaidan ya jefo musu wani sharri a cikin karatun da za su ji fayansa kullahu ma yuki shaitan Allah sai ya katse abin da shaitan din ya jefa sun ma yuki mullahu ayatihi Allah sai ya gyara ayoyi shi kun wa'azin Allah ba ma yana zuwa ni kun gane misali ko idan annabi ya karanta ma karatu to shi kuma sai ya fassara ma karatun wani fassara wannan ya taɓa faruwa da walid ibn mukira ayar tana cikin suratul anbiya Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun Allah ya ce antum innakum wa ma ta'buduna min dunillahi Allah ya ce mushrikai da ku da abinda kuke bauta koma bayan Allah hasabu jahannam dukan ku makamashin jahannama ne antum laha waridun ku da su abinda kuke bautan duka magangara cikin wuta ne za ku gangara wuta ne kun ji ayar ko innakum ku kafirai wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta koma bayan Allah hasabu jahannam makamashin jahannama ne antum laha wariduna ku da su duka masu gangara wuta ne walid ibn mukira sai ce aya mai kyau sai zai tambayi annabi yace wata aya muka ji sabanka suna karantawa muka zo mu tabbatar ayan ayan qur'ani yace wata aya yace innakum ma ta'buduna min dunillahi asabu jahannam antum laha waridun annabi yace ayan qur'ani ce yace mishi to muhammadu qur'ani ya ce qur'ani ya ce yahudawa suna bautan uzairu annabi yace kwarai alqur'ani ya ce yahudawa suna bautan uzairu yace mishi muhammadu alqur'ani ya ce nasara suna bautan almasihu suna bautan annabi isa yace kwarai alqur'ani ya tabbatar ya faɗa allah ya ce nasara suna bautan almasihu alqur'ani ya ce larabawa suna bautan mala'iku ya ce kwarai qur'ani ya ce laraba suna bautan mala'iku sai ya ce to yau ga qur'ani ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ku da abin da kuke bauta wa makamashin wuta ne suka shiga daga kristoci da annabi isa da yahudawa da uzairu da mu da mala'iku duk hasabu jahannam kun ga yadda shi ya fasara mishi aya shine da Allah ke fa amma ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min irin waɗannan shubuhat din to batattu su suke bibiya aka ce mishi to ai kai jahili نعم نعم aka ce innakum wa ma ma ba a ce wa man in mala'iku ne sai a ce man in annabi isa ne sai a ce man in annabi in uzair ne sai a ce man aka ce ma ana magana ne da gumakan ku ababen da kuke bauta na sassaƙa da gumaka ayar ta cire annabi isa ta cire uzair ta cire mala'iku kuma sai ya gane hakan نعم sai kuma aka tafi nemo kuma to me za a sake shigowa da shi نعم
to Allah ya ce ko annabi ne zai karanta wa mutane sai an debo malam fadan annabi da sahabban sai yana karanta musu karatu shedan kan sadado ya jefa musu shubha to ina da kai da malamin ka to ina kuma kai kadan ka sai sama da suka ce dole bai da malami to shedan ne zai koya mai karatu a harfa ba kai kadai a daki ya bar ka ka karanta daidai kai kadai a daki ya bar ka ka karanta daidai ba ku ga wani har masallaci yake zuwa yi- sannan ya fasta kalmi da ba نعم har nan fa ya biyo shi a kai da shedan ya biyo ka masallaci da zai bi ka sinima ba da zai bi ka stadium ba masallaci wani zai zo a yi sallah da shi haka duk lokacin da muke muhadara to za a zo a gaya mana yau barayin mashina sun zo mu ce to bayan Allah a rike wuta da kyau mashinan wuta ne haka ne wai wani shi su da guda har so yake za a yi muhabara saboda zai samu damar ya saci abin na umari shi mai mashin din ya zo ne kawai ya ji wa'azi ya ji Allah ya ce annabi ya ce shi kuma su kutum da guda ya zo ne ya fice shi ya fata mishi abin nawa yanzu ba za mu yi kirga adadin mashinan da aka yi ta kokarin balle su a nan ba Allah ne bai kaddara an taba dauka ba wani dole yana balla mashin din sai ya tashi a karatu haka ne ka dai ka samu kan mashin din ka an balle to kai kana zaune kana jin ma da shi kuma yana tun yana neman isa ce maka dukiyar ka to shi dan zai bar mutane su zauna lafiya walgina'u baridun zina waka kida da waka jakada ne na zina نعم
Eh, in dai mutum zai jarabtu da kide kide da waki waki to kuma sai ya kulla alaka da harkan mata أيوه إيه. wan nazar baridul ish kalle kallen yan mata mata shi kuma baridul ish نعم shine jakadan farawar soyayya Eh, kadir sabi. Eh. wal mardu baridul maut rashin lafiya kuma jakada ne na mutuwa الله أكبر ya aike ne ya zai ɗan yi cikin ɗinka نعم
to Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu. jama'a sai mu kwana ana sai wani sati idan Allah kai mu sai mu zo mu dora kuma idan Allah kai mu jibi ladi kenan ko muna da muhazara a nan third locus insha Allah za mu yi darasi game da tafarkin tsira الله أكبر Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu. wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik